بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر goma afwan ashirin ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dace da lissafin talatin ga watan mayu afwan talatin ga watan Septemba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shi ne kasa ha? shano na ce? me yasa mini ne 17 ga watan Septemba shekara ta 2022 ko daidai ne wannan shine kasad na 30 cikin jirgin kasusuwa daga karatun littafin as-sunna wallafar al-imam al-hafiz Abubakar ibn Abi Asim wanda ya rasu a shekara ta 200 da shekara 87 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abi Asim yana ci gaba da kawo mana hadisai da suke tabbatar da kaddara ta Allah madaukakin sarki da kuma cewa duk abin da Allah ya nufin aikatawa shi yake aikatawa babu wanda ya isa ya hana faruwa haka dai wata dabara da zaka yi ta kanta dabarar tana cikin kaddarar da Allah ya kaddarta ne yana mana magana akan babuka dake da alaka da al'azm wato abin nan saduwa da mace da kokarin kada mani ya shiga cikin mahaifanta dan ka ta dauki wato ciki wanda muka ji cewa al'adar larabawa suna yi wa bayi ne saboda ba su so bayan su dau ciki saboda dukiya ce saboda kuma su dinga musu hidima za mu tashi a lamba hadisi na 374 inda malam ibn abi asim yake cewa haddasana abu musa qala haddasana yahya ibn sa'id an mujarid an abil waddaki an abi sa'id an annabi sallallahu alaihi wasallam qala isma'u ma shi'tum fa innahu ma yurid ma yuridillahu yakun wannan hadisi daga abu musa shine muhammad ibn musanna zuwa ga Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh wato Yahya ibn Sa'id al-Ansari kenan wanda babban malami ne cikin malaman sunna ya rasu a shekara ta 198 shi kuma yace daga Mujahid ibn Sa'id al-Hamdani Mujahid ibn Sa'id al-Hamdani shine matsalar wannan isnadi saboda laysa bil qawi duk da yake al-Imam Muslim ya fitar da hadisin shi da al-arba'a ya rasu ta 144 an abil waddaq shine Jabar ibn Nawfal mun ji shi a baya shine yake daga Abu Sa'id al-Khudri sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yace isna'u ma shi'tu wa aikata duk abin da kuka ga dama da matan fa innahu ma yurid Allah yakum duk abin da Allah ya so na halitta to zai kasance da haka ko ku yi azalu ko ka ku yi duk ɗaya ne a wurin Allah wannan hadisi ne wanda yake kamar an maimaita shi mun ji shi a baya قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم حدثنا مبارك الخياط عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرك على صخرة لأخرج الله منه الولد وليخلقن الله نفسا هو خالقها wannan kuma daga Al-Hasan ibn Ali Al-Hasan al-Hulwani kenan ya rasu shekara 242 daga Abu Asim shi ne Dahak ibn Makhlad ibn Dahak Abu Asim al-Nabi daga Mubarak al-Khayyat Abu Amrin daga Sumama ibn Abdullah ibn Anas jikan Anas dan Malik ne sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine shine matsalar wannan ainihin wato hadisi ta wannan fuska domin da shi da Mubarak ɗancan al-Khayyat suna da ɗan sauƙi wajen wajen hadda amma dai isnadi ne hasan insha Allah anna Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik anna rajulan sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Anas yace wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace anil azli game da azalu fa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace law anna alma alladhi yakunu minhu alwalad uhrika ala sakhrati annabi yake matuƙa wajen musu bayani cewa da a ce ruwan maniyin da Allah ya kaddarta zai halicci da daga gare shi da za a ɗibe shi a watsa a kan falalan dutse da akhrajallahu min halwalat da Allah sai ya fitar da ɗa daga wajen yesu wala ya halukan Allah nafsan hu khaliqa annabi ya ce na rantse muku da Allah Allah sai ya halicci duk ran da ya gara ma halitta kai dan adam baka saka hanawa wannan isnadi ne Hassan kamar da muka ambata al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi haka shekul albani ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadisi na 1333 qala hadathana abu bakr qala hadathana shababa hadathana shu'ba an abil fayl qala sami'tu abdullah ibn murrah yuhaddithu an abi sa'id al-khudri anna rajulan min ashja'a sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-hadith wannan kuma ta hanyar abubakar ibn abi shaiba zuwa ga shababa ibn siwar abu umara al-fazari kenan wanda ya rasu shekara ta 206 zuwa ga abul faid sunan shi musa ibn ayyub al-himsi ya gamu da shu'ba a kasar wasu kamar da muka ambata a baya shi yake labari daga abdullahi ibn murra wanda malamai suna cewa matukudi ne wannan ba a san shi ba shi ne yake ba da labari daga abu sa'id al-khudri anna rajulan cewa wani mutum min ashja daga kabilar banu ashja sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil azli game da azumi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace ma qaddara min ar-rahmani sayakun abinda duk Allah ya kaddarta Allah mai rahama ya kaddarta to lalle sai ya kasance wannan isnadi ne da'ifi amma yana da mutaba'a mun ji gascan a baya al'imamu shi kan shi ibn abi asim ya fidda shi a cikin al'ahad wal masani haka na ibn abi shaiba a cikin musnadinsa قال حدثنا يحيى ابن درست قال حدثنا ابو اسماعيل القناد قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان محمد بن عبد الرحمن حدث عن ابي معيط مطيع عن ابي سعيد الخدري قال wannan kuma isnadin ta hanyar yahya ibn durust ibn ziyad al-qurashi malamin su tirmidhi ne da nasa'i da ibn maja zuwa ga abu isma'il shine wato al-qannad zuwa ga yahya ibn abi kathir daga muhammad dan abdurrahman yace abu muti'in wato rifa'a kenan yana bada labari daga daga abu sayyid al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inna li jariyatan ina da wata baiwa wa ana ashtahi ma yashtahi rijal kuma ina da sha'awa irin ta da namiji gare ta wa ana a'azilu anha amma kuma ina mata azalu akrahu an tahmila bana son ta dau ciki wa innal yahuda taz'amu anna al-azla hiya al-mawqudatu as-sughra yahudawa kuma suna ce mana ai azal da kuke yi to ai shi ma kisan kai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace kadabat yahudu kadabat yahudu kuskure ne abin da yahudawa suke faɗa ƙarya ne ba daidai bane law arada Allahu an yakhluqahu lam tastati an tasrifahu da Allah ya so ya halicce shi kai baka isa ka hana Allah ya halicce shi wannan isnadi ne tabbatacce al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi a cikin Kubra da cikin Ishratul Nisa'i a wata riwayar ya zo cewa an yi wa sayyidina Ali shi ma irin wannan tambaya wato cewa da gaske ne abin da Yahudawa suke faɗa mawqudatu sughra ne yace a a ai baya zama mawquda bai zama an yi kisan kai sai ya haura matakai din nan guda bakwai na halitta ya ja musu faɗan Allah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tinin mataki na farko kenan ko ثم جعلناه نطفة في قرار مكين wato mataki na farko na zaman shi a a na canzawarsa daga daga daga daga asalin halittar annabi adam shine sulala min tin to mataki na farko a cikin mahaifa shine nutfatan fi qararin makin thumma ja'alna an-nutfata alaqatan sannan muka sanya nutfan ta zama ta zama tsoka ko fakhalaqnal alaqata mudghatan sannan muka muka halicci wato gudan gudan jini sai tsoka daga tsoka sai mene fakhalaqnal mudghata idama daga tsoka ko muka sa mushi kasusuwa a shine mataki na gaba sannan faka saunal idama lahman muka sanya wa kashin nan shi kuma nama thumma ansha'nahu khalqan akhar Allah ya ce daga nan kuma muka canza shi zuwa wata halitta can daban to waɗannan matakan sai an kai gare su bi sayyidina ali sannan shine idan aka zubar da ciki to an yi karaman kisa amma idan daga maniyi ne bai riga ya shiga ba aka hana shi shiga ko aka sha wani abu da ya hana shi shiga to wannan bai zama kisa ba duk da dai shi ma ba daidai bane wannan sai sai na da kira su suna at-tayyaratu sab'a canje-canje guda bakwai da ke faruwa da ɗan adam kafin ya zama sun ma'an sha'anahu halkan akhara yana nan a cikin littafin al-mutalif wal-mukhtalif na addara kudani shi rutu daga sayyidina ali haka nan a tahawi a cikin mushkil al-athar haka nan ibnu abdul barri a cikin al-istizkar da kuma ibnu rajab al-hanbali a cikin jami'ul ulum wal hikam duk sun yi magana akan wannan masala an tana a baya mun dan yi tabaruki zuwa gare ta sayyidina ali ya ce in ba haka bane to ba a kiran shi da suna kisa قال حدثنا هدبة حدثنا حمام آه عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنت خلقته أنت ترزقه أقره مقره فإنما هو القدم وأن الإسناد ضد yake mai rauni ne eh saboda tadlisanci da aka samu da da a cikin isnadin katada da Hassan da ana tuhumarsu da tabbisanci amma kuma rijaluhu rijalul shaykhaini hudba ibn khalid al-qaisi malamin su bukhari da muslim da abu dauda haka nan hammam ibn yahya ibn dinar daga cikin rijalul jama'a ne katada ibn di'ama daga al-hasan al-basri daga abu sa'id al-khudri duka wannan rijalul jama'a ne rijalul shaykhaini ne al-aqal to amma isnadin dole za a tsorace shi saboda an ana ko bai zo a cikin bukhari ko muslim ba al-imamu ahmad ibn hanbal dai ya ruwaito shi ta wannan hanya da wata hanya daban a wacan tambayar ne da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wannan karin annabi yayi tankiya yayi fada yace anta khalaqatahu kai ne ubangijin sa kai kake halittar da kai kawai baban shi anta tarzuquhu in yazo duniya da kake tsoron kai zo duniya kai zaka bashi arziki da kake tsoron wai kar kai talauci kar ka sha wahala kar ka kasa biya musu kudin makaranta kar ka kasa tarbiya kai kake basu arziki kai babanka ne yake baka arziki yanzu aqirrahu maqarrahu nabi ya ce malam ka zuba maniyi a mazaunin shi inda Allah ya ce a zuba shi ka zuba shi in fa inna ma huwa alqadaru shi halittan da da zuwan shi duniya da duk abin da zai samu da rayuwarsa da halayensa da makomansa duka kaddara Allah ce babu du'a min su'il qadari wa ghairi har ila yana mana magana akan babuka da ke da alaka da kaddara sai yake magana akan cewa a cikin kaddara akwai mummuna kuma shari'a ta zo da koyarwa akan kayi addu'a Allah ya tsare ka daga kaddara mummuna kaga wanda akwai kaddara kenan sannan kuma akwai mai kyau akwai mummuna sannan kuma akwai tasirin addu'a akan kaddara qala haddathana al-muqaddimi qala haddathana Husayn ibn Numayr qala haddathana Husayn ibn Abdurrahman an Hilal ibn Yasaf an Farwa ibn Nawfal an Aisha qalat كان دعاء النبي صل... كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل بعد wannan ta hanyar Muhammad ibn Abubakar al-Muqaddimi mun ji shi a baya zuwa ga Hussein ibn Numair Hussein ibn Numair mutum biyu ne masu irin wannan sunan akwai Hussein ibn Numair mai riwaya hadisi shine wannan yana da hadisi a cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i akwai kuma wani Hussein ibn Numair ibn Na'il As-Sakuni wanda ɗaya ne daga cikin kwamandojin sojojin Hajjaju wanda suka kawo farmaki wa Ka'aba zamanin Abdullahi dan Zubair wannan ba a maganar sa ba mutum ne da za a sha hadisin shi ba to ba shi bane anan daga Husayn ibn Abdurrahman As-Sulami zuwa ga Hilal ibn Yasar ana kuma cewa Isa al-Ashja'i maulahu malamin hadisi ne mutumin kasar kufa cikin tabi'ai ya riski sayyidina alima yana da hadisi mu'allaki a cikin bukhari da kuma aliman muslim ya fitar da hadisinsa an an farwa ibnu nawfal al-ashja'i ana aisha qalat tace kana min du'a'in nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nabi ya kasance yana yin addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu ya allah ina neman ka tsare daga sharrin abinda na aikata wa sharri ma lam a'mal ba'du da sharrin abin da ma ban riga na aikata ba wato Allah ka tsayin daga sharrin abin da na riga na aikata wanda akwai ukuba a kan shi a duniya ko a lahira da sharrin abin da ban riga na aikata ba wanda shi ma yana iya samun da ukuba a duniya ko a lahira Imam Nawawi yake cewa wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim Nawawi yake cewa zahirin wannan hadisin shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya ma musulmi adda da za su dinga yi ba wai dan shi yana da wani sharri da ya aikata ko wanda yake tsoron zai aikata wallahu a'lam قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا ابن عياش أن يحيى ابن سعيد قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بواقية كواقية الوليد wannan isnadi ya zo da matsala wata ke gata nan a zahiri abdul wahab ibn dhahak malami ne maturuki abdul wahab ibn dhahak ibn aban al-himsi malami ne wanda yake an yi watsi da shi kamar yadda abu dawuda ya faɗa da limam al-baihaqi da bukhari ma yana cewa indahu ajaib haka ibn abi hatim ya ba da labari a cikin littafin sanar wata da cewa baban shi abu hatim ya taɓa zuwa musamman ya samu wannan mutumi ya mishi nasiha ya mai wa'azi cewa hadisan da kake ruwaitowa daga Abubakar dan Ayyash ka taba ba mu labarin cewa baka da hadisi fiye da kwaya uku daga gare shi sai daga baya kuma ka ji hadisi su ɗaruruwa daga gare shi kana ruwaitowa yace ba za ka ji tsoron Allah wannan abin da kake ba ina kake samu hadisan nan yace to na tuban Allah da bazan karawa Ibn Abi Hatim yace amma kuma bayan mutuwar babana wanda ya mai nasiha kenan sai ya ci gaba da yi daka ana tuhuman shi matruki ne abun tuhuma daka isnadi ya mutu Abdul Wahab ibn Dahak abin tuhuma ne su san gaske kuma gashi kaga irin shi ne wannan daga Isma'il ibn Ayyash kuma daman shine malamin da yake tuhumar sa da shi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari qala yace samitu Salim ibn Abdullah naji Salim dan Abdullah dan Umar yuhaddithu an ibn Umar yana bada labari daga sahabi baban sa Abdullah dan Umar cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yad'u yana addu'a biwaqiyatin ka waƙiyatin walidi ya ce Allah ka tsare ni kamar yadda kake tsare ‘yan ƙananan yara shi ne ma'anan waƙiyatin walidi ƙasan kuma ba ku wannan al'ada ko a cewa yara Allah yana ba su wata kariya akwai mala'iku da ke kare su in za su faɗi ma a hannun mala'iku suke faɗuwa ko a fukafukansu da sauransu da irin wannan abin da ka ji ashe ga asalin shi ashe akwai shi a karatu ko amma dai karatun mai tsatsa ne ba mai inganci ba ne gashi na a ƙasa ya fassara ya ce galibin al'afiri fin nihaya alwalidi ya ne tifin fa'il bi ma'ana maf'ul ai kala'atan kala'atan wa hibzan kama yukla'u a tifin Allah ka kiyaye ni irin kiyaye da ake ma yara ƙanana arada bil walidi wakila an ce abin da yake nufi da yawo Musa alaihi salam da Allah ya ce alam nurabbika fina walida kaga Allah ya kira shi da suna Walid to Allah ka kiyaye ni irin kiyaye da kai annabi Musa a hannun makiyansa shi su Fir'auna a haka ya kai labari ai ka kiyaye ni kama wakaita Musa min sharri Fir'auna huwa fi hijri wallahu a'lam wannan dai fasara guda biyu isnadin ma dai mai rauni ne duk da akwai mutaba'a da shi wancan malami ya samu zamu cika a can gaba al-imamu Abu Ya'la ya fitar da wannan hadisi a cikin musnadinsa a shekul albani muhammad nasiruddin ya raunata wannan hadisi a cikin abda'ifa lamba hadisi na 600 da lamba 86 wallahu a'lam duk da haka dai ba za a fasa irin wannan addu'a kace Allah ka kare ka kare قال حدثنا المسيب ابن واضح قال حدثنا مؤتمر بن سليمان عن حميد الطوي عن بكر بن عبد الله عن ابي العاليه عن خالد بن الوليد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن wannan ma isnadi ne wanda yake mai rauni saboda al-musayyib ibn wadih as-sulami at-tirmidhi al-imam ad-darqutni ya raunata shi ana ana ana gudun hadisin sa saboda raunin sa haddathana mu'tamir ibn sulaiman wancan malami ya rasu ne shekara 240 an ce ya fitar da shi wurin abdullahi ibn lahi'a a kasar misra yana kan hanya ya samu labarin da suwan malamin to daga mu'tamir ibn sulaiman zuwa ga humayd ibn abi humayd al-tawil zuwa ga Bakar ibn Abdullah zuwa ga Abul Aliya shine Rufai ibn Mihran ar-Rayahi yana cikin Mukhadramun shi kuma daga sahabi komandan nan Khalid ibn Walid radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala la Khalid yace annabi ya koya masa wannan addu'a yace ya dinga yin ta kun ka dinga cewa a'udhu bi kalimatillahi tammat ina neman tsari Allah ka tsare ni ta hanyar kalmominka cikakku allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wanda mutumin kirki ko mutumin banza bai wuce kalmomin Allah bai wuce wato kaddara Allah min sharri ma yanzilu minas samai Allah ka tsare ni daga sharrin abin da ke sauka daga sama wa min sharri ma ya'ruju fiha da sharrin abin da ke hawa cikin ta wa min sharri ma zara'a fil ardh Allah ka tsare ni daga sharrin abin da ya tsira a ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da ke fitowa daga ƙasa wa min sharri fitnatil fitanil layli wan nahari Allah ka tsare ni daga fitnar dare da wuni wa tawariqil layli wan nahari da masu ƙwanƙwasa cikin dare ko rana illa tsarikan ya turuku bi khairin ya rahman ya Allah sai dai mutumin da ko mai kwankwasawa wanda zai kwankwaso maka alheri wato Allah kan kuje ne tsare daga duk waɗannan sharori waɗanda kuma dukkanin su kaddarawa Allah قال حدثنا المقدمي قال حدثنا المؤتمر بن سليمان عن عبد الملك بن خالد عن سالم بن حذلم قال رآني ابن عمر أصلي فقال إن صرفت فقال لي فلما انصرفت قال لي ممن أنت فقلت من أهل الشام فقال إنكم أهل الشام تطيلون الصلاة وتكثرون الدعاء وإني لم أصل خلف أحد أخف صلاة في تمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم وفقني لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير wannan isnadi shi ma yana da rauni ta fuskar wasu mazaje guda biyu a cikinsa abdul malik ibn khalid da kuma salim ibn hadlam wanda shi salim ba a ma san shi ba majhuli asalin shi ta hanyar wancan muhammadu babakar al-muqaddimi zuwa ga mu'tamir ibn sulaiman sai su waɗannan mutanen guda biyu abdul malik ibn khalid da salim ibn hadlam ya ce abdullahi dan umar ya ganna ina sallah ya zauna ya gani ina sallah sai da na gama falamman saraftu da na sallame kale ne sai ya ce mini mimman anta kai mutumin ina ne fa qultu sai na ce min ahli sham aini mutumin kasar sham ne fa qala sai ce innakum ahli sham tutiluna salata lalle ku ya mutanen sham haka aka ce dama kuna yin sallah kuna tsawaitawa wa tuksiruna du'a haka addu'a ma wata kila ibnu umar ya ganshi yayi tsawo a sallan ya kuma yi tsawo a addu'a yace wa inni lam usalli khalfa ahadin akhaffa salatan fi tamamin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ni dai a iya limaman da sallah a bayan su ban taba ganin limami mai takaitacciyar sallah kuma cikakkiya ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana da'watan yad'u biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yakula kuma addu'a annabi ita ma gajera ce yakan ce Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda ya Allah ka sa in dace da abin da kake so abin da kai da shi min alƙauli na zance wal amali hakanan aiki wal niyyati hakanan niyya wal huda hakanan shari'a innaka ala kulli shay'in qadir wannan ya da da nabi yake nan sai ya tashi baya tsawaita adda bai tsawaita sallah sai dai yana yin jawami'ul kalimi da shi قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني جدي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في قنوت الوتر اللهم عافني في من عافيت وتولني في من توليت وهدني في من هديت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت wannan isnadi ta hanyar Abubakar ibn Abi Shayba zuwa ga Sharik ibn Abdullah Qadi zuwa ga Abi Sa'ad sabii daga Burayd ibn Abi Maryam daga cikin rijalu Muslim ne da Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad mutum Basra ne daga Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Al-Hasan sibt Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan babban sahabi cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kama sosai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce shi zai hada min kan al'ummata kuma hakan ya faru alhassan dan ali babban na kusa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan uwa ga Husaini shahidin Karba Allah ya kara musu yadda ga baki da su qala yace allamani jaddi kakana manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wannan yafi kowa dacewa da kaka yace kakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mahaifin mahaifiyata kenan Fatima ya koya mini kalimatin aquluha fi qanutil wutr zan dinga faɗan wasu kalmomi a cikin ƙunuti wato addu'a da ake a sallar wuturi ta, ta ainihin shafa'i da wuturi wannan addu'a ana yin ta ne bayan an gama karatu kafin a tafi ruku shi ne abin da ya tabbata a maganganun sahabbai a sayyidina ali shi kanshi da ibnu mas'udin da wasu karanta littafin at-tirmidhi da ya rawaito wannan hadisin ya kawo mazhabobin malamai game da haka da kuma wasu wanda suke ganin cewa ana iya a jinkirta sai bayan an dago daga rukui musamman daga tsakiyar watan Ramadan zance ne dai mai yawa na malaman fiqh ba na ne muhallinsa yace ka dinga karanta Allahumma afini fi man afaita ya Allah ka bani lafiya ka sanya ni cikin samun lafiya cikin waɗanda ka sa suka samu lafiya al'afiya ba lafiyar jiki ce kada yake cima al'afiya da lafiyar jiki da lafiyar tunani da lafiyar gari duka suna cikin al'afiya duk wani abu na tunkuɗe mummunan abu a samu wadata a samu zaman lafiya a samu kyakkyawan lafiya a samu imani duk suna cikin al'afiya wata wallani fi manta walaita ya Allah ka jibance ni a cikin waɗanda ka jibanta wato cikin annabawa da salihai da manzanni da shahidai da sauran mutanen kirki wahadini fi man hadaita Allah ka shiryatar da ni ka sani cikin waɗanda ka shiryatar kamar yadda annabi Sulaiman da kanshi yana addu'a yana cewa waj'alni bi rahmatika fi ibadika salihin daka yana daga cikin shiriyar magabata ka dinga addu'a Allah ya saka cikin mutanen kirki wa barik li fi wa barik li fi ma a'taita Allah abinda ka bani kuma ka sanya mu albarka a cikin sa dukiya da 'ya'ya da iyali da ilimi da duk abin da Allah ya baka kana addu'a Allah ya sa maka albarka a cikin sa waqini sharra ma qadaita sannan ka tsare ni daga sharrin abin da ka riga ya ka hukunta shine mahallin shayi na addu'a da neman tsari daga mummunar kaddara innaka taqdi lalle Allah kai ne kake hukunci wala yuqda alayka babu wanda ya isa hukunci akan ka innahu yadda abin yake la yadhillu man walaita duk wanda ka jibinta to baya taba kaskanta ko dai wasu sun fasara cewa baya kaskanta a lahira wasu malamai suka ce baya kaskanta a duniya da lahira ko da a zahiri an gan shi da alamar wani abu wanda mutane suke ganin kamar kaskanci ne kamar wata jarabawa ko wata fitina ko wani rashin samu ibnu hazir da ya kawo waɗannan fasarorin tabarakta rabbana bi ma'ana kasurat barakatuka ya rabbana albarkarka ta yi ta tumbatsa ya Allah a duniya da lahira wata alaita kuma ka ɗaukaka Wani hadisi ne sahihi sanannen hadisi al-imam Abu Dawuda da Tirmidhi sun ruwaito shi da Nasa'i da al-imam al-Hakim haka na Ibn Jarud haka na al-imam At-Tabarani dukkanin sun ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban a duk waɗannan malamai ainihin wato sun ruwaici wannan hadisi ne shahararre wanda malamai suka suka ruwaito shi da yawa قال حدثنا عبد الله ابن شبيب قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي فليك عن إسماعيل بن إبراهيم عن موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره wannan ya sake kawo isnadi ne dan ya karfafa wancan a cikin wannan isnadi akwai Abdullahi ibn Shabib wanda shi ma wahin mutum ne mai rauni amma kaga shi yanzu shi ya samu mutaba a can kuma ibnu abi sheba ya ruwaito wannan din ma haka nan shi kanshi abu ibnu abi asim ya ruwaito shi a cikin al-ahad wal masani haka al-imam tabarani a cikin al-mujam al-kabir haka nan abu abdullahi al-hakim an-naisaburi shi ma ya ruwaito shi a cikin al-mustadrak ta hanyar ibnu abi uwais isma'il kenan ibnu abi uwais zuwa ga ibnu abi fudayk da ta hanyar isma'il ibn ibrahim daga ukbatu daga Musa ibn Uqba zuwa ga Hisham dan Urwa zuwa ga baban shi Utu dan Zubair Urwa shi kuma yace daga Aisha Aisha radiyallahu anha take bada labari cewa Al-Hasan dan Aliyu ya gaya mata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa wannan addu'a a ciki yace ihdini fi man hadaita wa qini sharra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda alayka ihdini fi man hadaita Allah ka shiryatar da ni cikin waɗanda ka shiryatar waƙini sharra ma kadaita Allah ka tsare ni daga sharrin abin da ka ainihin wato kaddarta innaka taqdi wa la yuqda alayka ya Allah kai ne kake kaddartawa kai kake hukuntawa kai kake sawa ayi ya Allah ba wanda ya sai kaddarta ko ya hukunta ko ya sa ayi sai kai wannan shi ma yana tabbatar da abin da malamin kullababi akan shi na cewa ana neman tsarin Allah daga mummunan kaddara wato tun kafin ta faru mutum ya yawaita addu'a wannan addu'a ce da kullum bayan Allah suke yin ta a sallar su ta wuce a ainihin raka'a ta ƙarshe kafin mutum ya ya gama sallarsa a kullum ƙarshen dare yayi wannan addu'a kuma babu laifi kana iya yin ta koda ba a cikin wuturi ba ko da ka ɗauki wannan gaba ka yawaita yin addu'an neman tsari daga mummunan ƙaddara wadda za ta zama akwai damuwa a cikinta ko akwai kare tattalin arziki ko akwai rashin lafiya ko cutarwa ko shiga kunci duk abin da zai damu bawa wanda Allah ya riga ya rubuta masa idan mutum yana yin wannan addu'a yana yawaita addu'an neman tsari daga kaddara kamar yadda muka ji a baya kaddara iri biyu ce akwai take muhattama an riga an yanke duk neman tsarin ka da ita ce ta faru da kai shine wannan rufi'atul aqlamu wa tuffatus suhuf akwai take mu'allaka an rataye ta da cewa idan kayi addu'a za a kawo maka da ita don kana addu'a sai Allah ya kawo maka ita wacce kuma wanda Allah ya riga ya rubuce ta safar da kai idan kana addu'a sai a mai maka da addu'a ta zama wani aiki na lada mai ƙarfi wanda zai cika maka ma'auninka mai nauyi ko kuma sai Allah ya zo maka da ita da sauki kaddara sai ya zama irin damuwa da zaka shiga a ɗabi'ance sai baka shiga wannan damuwa ba sai Allah ya hana zuciyarka shiga damuwa akwai mutum zai shiga cikin wani ibtila'i ko wata asara wanda a ɗabi'ance ana sa ran a ga ya shiga wata matsananciyar damuwa sai ga Allah ya ɗauki mishi wannan damu ya daga cikin tasirin addu'a ko tasirin sadaka ko makamantansu ko kuma bayan Allah ya jarabce ka da wannan damuwa da wannan jarabawan sai kuma Allah ya kaddara maka wani abu da zai maye gurbinta irin abin da ba shi ke ce makobarar titi sai zama wannan asarar da kai ko wannan bala'in da ka shiga kowannan damuwar da ka samu kanka a ciki sai ya zama kuma ita ce sanadiyar samuwar wani arziki kuma sanadiyar samuwar wani arziki sai Allah ya buɗa maka wata hanya ta arziki daga cikin masu zuwa jaje sai wani ya maka wata hanya da zaka samu wani alheri ko kuma a sanadiyar wannan damuwar sai ka gamu da kuma wani abu da zai maka alkhairi duk haka yana faruwa a cikin rayuwa kamar yadda muka sani to dole cikin hikima Allah da tsarinsa da kuma yadda Allah yake mabayinsa falala yake kuma rangwanta musu a cikin ainihin kaddarorinsa Allah ka rangwata ba mala na ga namu dakata haka saboda ina da mitin karfi goma gaskiya duk da ne bai ma kai minti 45 ɗin ba ko sai ku yi manaji da shi haka wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi